أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin har yanzu muna karatu a cikin bawu da yake magana akan jihadi za mu tashi akan hadisi na 1336 بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتجلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا an samu hadisi daga salmata dan akwa yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wuce wasu daga cikin sahabbai suna koyon wasan wato jifa da mashi wato suna kaman competition musabaka amma na jifa da mashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wato ya ziga su yace ku jefa ya ku ƴaƴan Isma'il saboda baban kuma korare ne wajen jifa wato baban kuma ya iya jifa da mashi yana nufin annabi Isma'il alaihi salam a wata ruwaya ba wannan ba sun rabu kashi biyu ne group biyu wato suna a gawaye ya fi iyawa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani group ya ce ni ina tare da wannan waɗannan sai waɗancan ɗin sai suka kowa ya je mashinsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuka tsaya suka ce ya rasulullah tunda ka shiga can ai magana su ne su ne wina na'am me za mu jefa ku ba sai ba za Allah ya ce ku jefa dai ina tare da ku kowane group ina ciki ah to wani wa za ka yi kokari ka jefa ka jefa me kai shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku yi kokari ayi akwai wannan jifa wannan hadisi ne na Imam Bukhari وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a wani hadisi da aka samo daga Amr dan Abasa yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda bi yayi jifa da mashi saboda Allah za a bashi lada kaman ya yanta wuyaye ko zayan ta wuyaye kuma ladansa a wajen Allah wanda ya yanta mutum akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai yanta kowace gaba tashi da gaban wannan mutumi a ƙarshen hadisi yace hatta hatta farjahu bi farji hal a dauran wannan mutumi za a yanta ne da daurarsa kawai kenan wanda ya samu wannan martaba ba shi ba shi ga wuta da haka babban magana ce وعن أبي يحيى خزيم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة fi sabilillahi kutiba lahu sab'u mi'ati bi'fin rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan an samu hadisi daga abi yahya hurayn dan fati da Allah su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda diya bada wani abu ya ciyar saboda Allah ya bada dukiyarsa saboda Allah to za a rubuta masa lada ninki ninki har zuwa 700 ninki 700 in an ce fi sabilillah duk wani aiki da ka sani na Allah yana ciki ko taimakon ɗalibi a makaranta ya yi karatu karatun da Allah ya yarda da shi ina faɗa haka ne da akwai karatun da Allah bai yarda da shi ba eh akwai su musamman yanzu wannan lokaci da haka mun ka taimaka wani ma yayi kai ma ka shiga ciki eh yanzu a jami'a ana karatun music wanda ka taimaka masa ya karanta music na ba daga nan kai ma har kuka mutu kana samun commission ba kaga za ka hada shi da wanda ka taimaka mishi ya islamic studies kaga ko kusa ba hanya ɗaya ba wannan kuka mutu shi kuma in yi karatu lada za a baka wannan shi kuma duk abu ne saboda shi wannan sabon Allah zai ta yi shi ne ilimin zai yi ta yi da haka in zai taimako ne na hanyar Allah ta fannin ilimi ta hanyar marayu ta hanyar gasunan ayyuka da yawa mu gina masallaci gina makaranta taimakon matafiyi taimakon gajiyayye duk ga sunan duka haiki ne saboda Allah to Allah madaukakin sarki in ya karbi wannan aiki zai ba mutum lada ninki 700 وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين قريبا متفق عليه an samu hadisi daga abi sa'id ya dala ta kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani bawa wanda zai yi azumi rana guda saboda Allah an ce fi sabilillah kina ana azumi ba fi sabilillah ba na amma hadisin kaji haka yace wanda ya azumi fi sabilillah shi yasa malamai suka yi ta magana akan wanne ne fi sabilillah suka ce mutum ya azumi a wajen jihadi aka ce a'a mutum ne azaucin azumi nafila to shi yasa duk wani abin da zai zama azumin ka ba fi sabilillah ba sai ka kiyaye wajen riya na wajen san asali shani ina azumi na ka san yau monday na ka ji wani ya ce ma ka san yau alhamis sai yau monday yau alhamis ba kai ka jiyo ba na ba kai kake wa kanka ba ba kayan tallaba ne jama'a kaya ne tsakaninka da Allah in ya kama a sani a sani amma za ka ga wani kawai shi na kawai shi har ma za ka ga wanda baya azumin ana yi masa wani kallo-kallo kamar wani wara imani imani na irin gaban shi ne azumin wanda yake duk ba wannan a ciki ayyuka ne na nafila ayyuka ne na neman kusanci da Allah idan ba ka yi azumi ba sai ka yi wani abu daman ba a ce dole sai kowa ya azumi ba ai in ka yi azumi alhamdulillah ka yi ta to in ba ka yi azumi ba fa ka iya sadaka ka iya taimako ga su na ayyuka da yawa musulunci ya bar su da faɗi dan in baka samu nan baka yi nan in kuma Allah ya sa ka hada ma ya zama riba domin wani sai kaga Allah ya taimake shi ya hada can ya hada can ya hada can duk aikin alheri shi kadai wannan rabo ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi sallah sai yake cewa sahabbai yace cikin ku yau yau din nan wane ne yake azumi duk masallacin ba mai azumi su sai na bakar yace ya rasulullah ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sake cewa waye cikin ku yau yayi sadaka ba wanda yayi sai zaki ce ya rasulullah ni ne yace wane ne yaje jana'iza yau ba wanda yaji ya sake ce ni ne ya rasulullah zalla ce waye yaje ga da mara lafiya yau sai na baka ya sake ce ni ne ya rasulullah uku ayyuka hudu shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda zai hada wadan rana wannan ayyuka a rana guda face ya zama dan aljanna eh face danki ne na aljanna ka kenan wani Allah yana ba shi dama shi kadai sai ya hada to kaga ma baka samu duka ba na wataƙila wani mai gaida mara lafiya ya je ranar na kaga nashi kenan wataƙila wani jana'iza ya je ranar wataƙila wani sadaka ya yi ranar wataƙila wani azumi to haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda da yayi azumi rana guda saboda Allah to Allah madaukakin sarki zai nisan ta fuskar sa daga wuta nisa har na tsawon shekara 70 shine 70 kharifan shekara 70 wata irin shekara wata irin shekara wannan shekara ta mu kwana 360 da ko ko shekara irin ta wajen tattacin kiyama na wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana guda a wajen ubangijinka ku na ku lissafin shine shekara dubu sau lahira idan aka ce mutum zai kwana ɗaya a jahannama Allah ya kiyaye zai kwana dubu ɗaya shekara dubu irin a duniya kenan irin wannan shekara kwana ɗari uku da sittin so dubu Allah ya kiyaye Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ne sai hadisi ne mai kyau ingantacce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man mata wa lam yaghzu ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعوبة من النفاق رواه مسلم لا تلك ديا وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض رواه الترمذي kuma shi ne ma na ce kuma na karanta ƙarshensa na ce hadisun hasanin sahi an samu hadisi daga abi umama yadda Allah su tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya azumi rana guda saboda Allah to Allah madaukakin sarki zai sanya tsakanin shi da tsakanin wuta Allah zai sanya wani wagegen lambatu rami shine khandak shine za ku ji ana gazwatul khandak yakin da aka mazala sallallahu sallama aka tona rami da shawarar sayyidina Salman al-Farisi lokacin da yakin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam taron dangi yakin da kafiran duniya suka haɗu suka ce za su ga bayan musulunci in ya so daga yanzu kawai maganar musulunci ya zama babu suka zo suka kewaye garin madina gudumawa aka zo allah sa dai lokacin daga najeriya ba wanda ya je na to daga duniya yadda ka san duniya aka aka haɗu aka je madina ba ta ko ina kafirai suka yi gayya maza Allah hankali ya tashi suna so su shiga Madina maza Allah yake ba da shawaran ayi kaza ya kaza shi Salman al-Farisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Rasulullah idan abin ne da kake faɗa ayi din nan ba wahayi bane ina da shawara sai ce a sai ce mu a can farisa yana nufin farisa ta iraq ta iran kai farisa ta iran ya ce idan irin haka ya kama mu za a zo garin a yaƙi yadda muke sai mu dage kamun lokacin sai mu tona lambatu sai zama ba wanda ya isa ya zo garinmu ya shiga kuma kusan yakin da doki ne sai an zo idan mutum ya zo ya wada rami kuma ko da dutse zamu ba zai iya fara mu bace fito ba maza Allah ya karbo wannan shawara aka yi ta tono sahabbai aka yi ta tono aka yi shine ake kiran shi gazwatul khandaq to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai nisanta wato fuska zai nisanta bawa da wuta da wajejen rami kusan nisan ramu ya kai ba nisan tsakanin sama da ƙasa tsakanin mutum da wuta ai kaga insha Allah haihata haihata eh an yi nesa kuma kun san tsakanin sama da ƙasa dai tafiyar shekara 500 ne ya tabbata hadisi tafiyar shekara 500 sai dai maganar da har yanzu malamai suke tambaya tafiya a kan me tafiya a ƙafa tafiya a doki tafiya a jirgin sama na karan da bambanci sai hadisin da na karanta an samo shi daga abin huraira ya dala su tabbata gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya mutu shi ne man mata walam ya guzu bai yi yaƙi saboda Allah ba Allah ya sa zamanin ka kai babu yaƙi ba a yi yaƙi ba sa'annan walam yuhaddis nafsahu bil gazwi bai kudurta a ran shi ba inda yakin ya zo da shi za a yi ayan ji wannan bai zama yana da azama ba yana tunanin shi in yakin ya zo inda zai shiga na inda zai gudu a'a ya san inda yanzu inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ya ce a zo a tafi yaƙi ajin nan za a tafi mu insha Allah na ba mai gudu na amma Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda da sahabban manzo Allah wato sun yi kokari shi yasa maluma suka cewa yanda Allah ya zabi Annabi sallallahu alaihi wasallama haka Allah ya zaba masa sahabbai na ya zaba wa sahabbai na musamman ne za ka ga mutum da rauni an jima rauni amma wallahi bai daina yaƙi wani a cikin mu koma da shi aka yi zai koma gida kawai ina min ya sha ma kawai shi kenan zai tsaye zai gudu amma da rauni haka zai shiga akwai sahabin da ya rike tuta da hannun shi na dama aka yanke hannun ya rike da na hagu aka yanke hannun abun ya rike da dungule ba zai bar tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hawadi ba matubar da sauran rayuwa a jikinsa wata gidan ana maganar yaƙi sai wani ya dinga tunani me yasa yaya Allah bai turo mala'iku kawai ba na kawai fil fil fil fil fil kawai na su gaggama da na kawai ayi musulunci ba wani matsala wanda yayi wannan tunanin gaba ɗaya gaba ɗaya bai gane wato bai ma fahimci alkur'ani bai gane me yasa aka zo duniya ba ai duniyar nan ba wai an zo a shakata bane duniyar nan ba wai an zo a zauna a cifar fesu ba ne na a ji daɗi a'a wallahi duniya gidan jarabawa ce kawai jarabawa aka zo yi allah ya sa mutu dama Allah ya faɗa huwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halitti rayuwa ya halitti mutuwa ce dan ya jarraba ku ya ga wane ne kawai zai kyautata aiki Allah da ya sa ya kaddara wa annabi Adam alaihi salam abin da ya faru tsakanin shi sai fa an dan rage biya mu fankan nan yawa ya ku a me za ka yi a ni ba wuwu ni dai ta daina zuwa ka ta hada ni magana yau salamu alaikum ma salam dan kaɗan shi kenan wato jarabawa ce Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu a yi wannan shi yasa kaga duk da haka Allah yana taimakon mu a yaƙoƙin ma akwai yaƙin da Allah ya turo mala'iku sahabi yake cewa wallahi zan bi kafiri a guje kafin na taɓa shi daga kai shi a ƙasa kafin na taba shi ya ce shirin kanshi a ƙasa mala'iku suke taya suka taya da haka Allah yana yi amma kuma Allah ya bar mu don mai don jarabawa ce shi yasa yanzu jarabawan da Allah yake mana suna da yawa musibu da aka musibu da aka hada mu da su ba su lissafuwa al'ummar mu yanzu ko da arewatan tufo aka kyale su sun ishe ta ishe su musiba arewa 24 ita kadai ta ishe musiba saboda wato shiri ne na musamman yana za a yi a dimmiya wannan al'umma inda za a halaka wannan al'umma duk wanda ya ma sanadiya ka shiga wuta ya cuce ka ko bai cuce ka ba na wala ba cutar da ta kai ta wanda duk ya raba ka da Allah ya cuce ka to kuma akwai ma'aikata ma'aikatan shaidan a duniya tana da yawa aiki suke masa bare ma irin wannan tafiya wanda duniya take ciki na lokacin ƙarshe ga wanda ya kalli in ma aka barka ma baka taya baka taya masu ƙoƙarin kashe musulunci kashe musulunci to kai sa'a in ba haka ba kai ne ma za ka zama agent na da hannunka dumu-dumu a yi tawa addinin Allah illa eh kuma yadda ake da na je a rediyo wasu wata kasa tana cewa ita ba ta yadda ba za ta zo ta yi kwallonta with full capacity za a shiga stadium ɗinta kowa zai shiga sai kawai na tuna aikin haji sai kuma yanzu an samu muna aikin haji kamar wasu sojoji wala gani shekara biyu ba a yi aikin hajji ba kuma Allah kaɗai ya sanar da za a dawo a yi Allah kaɗai ya sanar da za a dawo a yi ka rike wannan magana kuma akwai masu za ka ji suna cewa ai dama annabi ya faɗa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa yayi ka zama mataimaka ka zama mataimaki a lalata kai ina ruwanka sai aka yi kaza ka ba da agaji a daina ibadar Allah sai aka yi kaza ba ruwanka an hana ka an hana ka shi kenan iyakar ka kenan amma ba wai kai ma da taimakon ka ba eh kana ba da gudunmawa ana kashe addinin Allah a gwada na haduwa da Allah suna zuwa Allah ya tsare mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya mutu bai yaki ba sa'annan bai sa rai inda ya zo zai ba to ya mutu da wani bangare na munafurci ya mutu daga wani bangare na munafurci ba ya mutu munafiki ba ya mutu da wani bangare shi uba minan nifaq wani bangare na munafurci kenan kaga yanzu ba yaki bane amma ayyuka na taimakon addini a same ka dumu-dumu a ciki ba gaskiya bane ƙarya ne wai mutum wai shi ba ruwan shi kasa haka ake ga mutum shi kawai shi civil servant ne ba ruwan shi shi ya zo ne kawai ya more abuja ya wata ya yi karbi salari ya je sai yan kaji shi a otako na ya ci barbesu shi kenan na ya je ya aiki ya dawo ya bacci na ya sha kofi na shi kenan shi ba ruwan shi shike ne yana ta haka yana ta haka ratar rana shike ne sai a ranga ce ma ya mutu shike ne sai je lahira sai kuma a dauke shi a zashi aljanna kaji dan gata eh to wannan tunanin mugun tunani ne a wajen musulmi duk kowa Allah ya dora masa me zaka yi na taimakon addinin ka me zaka yi ko dan kasuwa dauka ko shine an tawo shi kasuwa ne kawai ta da kuɗi a banki ita sayan kaya na ta riba shikenan lafiya lau ha dole ne Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullah Allah ya ce ya ku wadanda kun imani ku ji tsoron Allah sai ya ce wali tanzur nafsun ma qaddamat li gad yace kuma kowace rai ta tsaya tsaf ta duba me ta yi don lahira in an je lahira ana duba kayanka me za a ce kayi me za a gani aiki da kai na lahira kun ga abin da ya faru da a jarida ne na gani watakila kun gani an ce tsohon custom ne custom officer na a kano wanda ya tona a gidansa ya tona rami ya binne kudi dollars da pound sterling sun lalace ya kwana biyu da mutuwa ina jin mala'iku ne suka sace shi bai samu ya gaya kowa ba dan da an kwashe yaran ma ba wanda ya sani yanzu ana tono kudin kaman kai kuka ga su da yawa harami ko me ya shirya zai siya wallahu a'lam na ina nufin me yayi me yake da niyya zai yi ina ga doka zai kai shekara 140 ashe ba an ce ya kwana biyu da rasuwa dole an kai kudin a jarida abin zai baka dala dala america ta ragargaje hansu tali ya ragaraga kuma shi zai je hisabi na? to ko kudinsa ne haka aka ce a yi da kudi na nufin ka kaddara ma nashi ne ko halattun da ka nema haka Allah ya ce ka yi da su duk umarnin Allah da ka je yake cewa wa abdi ku fi sabilillah ai da kudin ka yake magana nan ba cewa ai ka je ka kwaruro no suka yi ba ai kudin ka ne Allah ya gaya ma zaka kashi ai ai wa amfiku wa amfiku din da ka je a Qur'ani ba wai kudin wani ake cewa ka je ka yi bu ka yi wa amfiku ba a'a da kuɗinka wa an fi kuma mara zaƙanakum in ji Allah daga abin da muka azurta ku Allah ya ce da shi ne za ku ciyar Allah ya ayi wa lazina amanu a mene ne ne farkon ayar ne nan da yake cewa min qabli an yati ahadakumul maut na ya ayi wa lazina amanu a'a an fi ku mimma razaqnakum yawa min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin sha Allah ce walay yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ka san malaika mutuwa satan mutane yake amma Allah ya ga mana zai zo amma matsalar da ke faruwa inda ka san dauke mutan nefa ka san ne nefa ba ta waya cewa za su dauke wuta ko na ana zaune kana cikin haske sai ka ji dulum to haka mala'ikan mutuwa ke zuwa mutane wallahi shikenan ya zo kuma ya zo ba mai maida shi in ba haka ba inda ai da ya maza ya gaya mutane ko ayan shi ko to akwai kuɗi a ƙasa hmm kai ba yanzu ko da sadaka yayi ko masallaci ya gida ko makaranta ida ya fi kada an je ka kai kayan ka lahira amma ka ba su nan duniya ba a mora ba sai kuma lahira kai ka je hisabi na a sosai sosai baka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce yace la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yas'al an arba'in ai akan kudi cewa yayi wa fi malihi min aina kasabahu wa fi ma anfaqa dangane da kudi tambaya biyu aina ya samu ina ya kashe eh ta haka dole ne a kula وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن للمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض نسامو حديثي daga Jabir yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace wata rana muna filin yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce mana kun ga mu ga mu yana nufin su gashi sun bar Madina har sun je filin yaki sai ya ce musu magana nan da nake muku in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu nan a Madina da muka baro akwai wasu mutane ku da kuka zo yakin nan babu wani waje da za ku bi babu wata tafiya da za ku yi babu wani kwazazzabo da za ku shiga ku fita face dilladan da za a ba su ma za a ba su amma ba suna madina ku kuna nan kuna yaƙi kuna samun lada su kuma suna madina amma manzo Allah sallallahu alaihi ce babu wani motsi da za ku yi ku samu lada kuma sai an hada da su sai manzo Allah sallallahu alaihi ce abin da yasa ake musu haka su habasahumul marad rashin lafiya ya hana su zuwa wato suna da niyya kaga muhimmancin niyya ta alheri suna da niyyar zuwa Allah ya sani amma abin da yasa ba su zo ba ba su da lafiya shi yasa ake son musulmi in yana taurayi yayi kokari ya gina samartakas akan bin Allah yayi kokari ya gina samartakas akan nafilfili da ayyuka na alheri saboda idan ya girma ya kai lokacin da ba zai iya ba idan lokacin ibada ta yi musamman a ce cikin dare yake tashi yana nafin zili to yanzu ba ya kama shi bacci ne ba zai iya tashi ba idan lokacin yayi mala'ikun da suke man rubutu daidai lokacin yana bacci sai a rubuta masa yayi raka'a goma haka Allah yake yana bacci fa sai a rubuta masa yayi raka'a goma saboda me niyyarsa kuma yana aiki hakanan misali ciyarwa kake yi ko su kake ciyarwa sai yanzu babu kudin sai Allah ya ringa baka ladan kashi da su amma ka san ba niyya na dole mutum ya zama niyyarsa ta gaske dole zama da gaske zai yi ba wai niyya kawai ba kuma niyyar mu ko bayyana wa asiru qaulakum a wajen rubihi innahu alimun bi zati sudur Allah ya san me ka boye da haka wanda za su yi na gaske Allah ya sani wanda kuma ba za su yi ba Allah ya sani a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce habasahumul uzur wato wani uzuri ne ya hana su zuwa da da su za a zo a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce illa sharakukum fil ajr fati sun yi tarayya da ku a wajen lada imam bukhari ya ruwaito daga hadisin anas da kuma imam muslim ya ruwaito daga hadisin jabir وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية وفي رواية ويقاتل غضبا فمن في سبيل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه an samu hadisi daga abin musa al-ash'ari da Allah ya kara tabbata a gare shi yace wani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya rasulullah mutum ne ya je yaki amma babu komai a ran zuciyarsa sai saboda ya samo ganima shi abin da yake so yaga ana tabawa na sai ya tafi yaki saboda ya samu ganima ko mutumin da ya je yaƙi saboda a ce kaiwa na ba dama ne saboda a ce kaiwa na gurzo ne ko mutumin da ya je yaƙi don kawai a gan shi yana fito na fito bugi in buga a wata ruwa ya ce ko mutumin da yake yaƙi don a ce kaiwa na gurzo ne a wata ruwa ya kuma wanda yake yaƙi saboda saboda kabilarsa hamiya wato saboda wato kabilanci yake yana yaki hautar rawa ya ce a'a mutumin da yake yaki saboda fushi mutanen daman sun ba shi haushi na aka ce za a je yaki ya ce a zan fashi kama wani ya taɓa zagi na a garin misali shi abin da ya kai shi kenan saboda ya yi fushi sun bata masa rai sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam to wane ne a cikin su yake yaki saboda Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawai yace wanda duk yayi yaki don kalmar Allah ta daukaka to shine kawai yayi yaki don Allah hakenan duk abin da aka lissafa wanda yaki don su ba ruwan Allah shine ba yaki don wani abu dama shaidan in ya saka abu don fushi shi dama ya san ba kai inda zaka ji a cikin akwisa da ake karantawa an taba samun wani malami shahararre mutane suna bautan bishiya bishiya suke bauta malamin ran shi ya baci kawai ya ga kawai ya je ya tara bishiyar nan kawai sai ya ɗauki gatari ya kama hanya shaidan kuma yana sa ringa bauta bishiya saboda ya san duk wanda ya mutu yana bautar bujiya wuta zai shiga shi da man burin sa kenan da aka shi dan ya rasa yadda zai sai je tare malamin nan ya fito a surar mutum ya tare shi da kokuwa malamin ya dauki shi dan ya buga da kasa kawai sai shi dan ya ce masa ya yi haƙuri kai ya sare bishiya shi ya mara alkawari zai daga kawo masa kudi duk safiya duk dare kai in ya zo zai kwanta in zai kwanta ya daga filin shi daga kudi kaza dirhami kaza kawai sai ya haƙura kai ko kullum na ba su sai ta bijiyansu ba su suke saboda bijiya ba kawai sai ya koma shi ɗin ya ringa kawo masa dirhamai in ya buɗe fulo sai ya gani in ya bude aka dan sarki kwanaki kawai sai ya ki kawo mar shi haka zai mun sai ya sake dauko gatari sai ya kama hanya sai ko gashi dai ya fito sai na za ka yace zan je na sara bishiya yace buka isa suka kama kukuwa sai kawai shi ɗaya daga shi ya buga da ƙasa yace kuma ko ka koma ko da yin lasa-lasa da kai ce to yaya aka yi ce haka aka yi shi ai da da ka fito ka fito ne saboda Allah amma yanzu ka fito ne saboda fushin na na ki kawo ma kuɗi da haka ba ka da ƙarfin daman ƙarfin ba naka bane ai masu rukiya masu yi wa mutane rukiya suna ganin irin wannan wato rukiya tana da ruwa da tsaki da tsoron Allah ba magana iya karatu ba na? da kace? to tana dai da ruwa da tsaki da tsoron Allah ba magana wai ka iya rera karatu ba eh babban abin da yake sa da nasararsa shine tsoron Allah in malamin yana jin tsoron Allah gwargwado sai ka ga ruƙiyar ta fi yiwa amma in ya zan kawai iya karatu ne shi shi da ma iya karatu ba ko kun ɗauka bai iya bane ya iya karatu shi da sai da ya zama malamin mala'iku ka san dai wanda zai koyar da mala'ika ai ka za iya karatu sun tsoro ba magana maganan maganan neman kusanci ne so ba ma bai maganan yawan karatu ba ne an samu maluman magabata malami saboda yanayi yadda ya rike addini idan aka ce masa wani yana fama da nasu na jinnu in ya ɗauki takalminsa ko ya ɗauki wani abu ya ce ka je a cewa aljanin ka fita saboda wannan in ji wannan mai malamin da ya turo sai ya fita ya fita ke da har abada akwai malamin da ya dinga aika ɗalibansa da takalminsa in za a je awa mutum rukiya ce ba sai ya zo ba a je a ce wa aljanin in ji mai takalmin nan ka fita sai ya fita shi ne ai bayan ya rasu wani ma ɗalibi sai ya ɗau takalmi shi ne ya aljani ya ce na ƙara garin ka taɓa takalmin nan sai na yi maganin ta ai ba maganan maganan ai matsayi ne matsayi ne dama Allah maɗaukakin sarki wato gwargwadon yadda ka ji tsoronsa gwargwadon abin da zai ma ko ilimi ba ku ji abin da Allah ya ce ba wata ƙullaha wai allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku ba maganan yawan karatu ba a'a maganan kun san ilimi Allah ya taimaki mutum ya dan ringa jin tsoron Allah to ya fi daɗi idan ilimi ya zama ba tsoron Allah akwai wa azaba ce wallahi azaba ce mai ji azaba duk komai ba daɗi saboda ba ba shine manufarsa ba eh shi yasa ba maganan yawan karatu bane maganan kusanci ne da Allah madaukaki sarki Allah ya samu samu Sarah hadisi salam aji tambayar ai sanin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin su da yadda suka yi da sanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lada akwai lada mai yawa ladan ma mai yawa wanda duk kaga yana kokarin ya san tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai kai illa soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in babu soyayya ai ba za ka yi baka ga wanda suke son wasu ba ba manzo Allah ba suna sanin tarihi su hmm a duk wanda kaje kana karanta kana sanan ka san tarihin sa alama kauna ce to wannan kuma ya ishi mutun lada aikin lada ne lada sosai ma eh ai wato abubuwa da yawa umarni ne ma ai ai da yake cewa ban tambaye ku wani lada ba ilal mawaddata fil qurba ai wannan mawaddata fil qurba ba za ka same shi ba ka san su ba ka ibada ce na la la na na'am ga abu magana ne alaikum salam نعم bai shiga sahun sallah ba ya tsaya a dan baya bai ƙara su ba don mai don kan liman ya dago irin in ya dago kaga bai samu raka ko ɗaya ba to ya sallar shi take sallar shi ta yi amma ya rage ladan sallah ya rage ladan sallarsa akwai hadisai da suke magana cewa ba sallah ba sallah amma ƙarshen fasarar shine babu cikakken ladan sallah ladan sallar ka bai cika ba da ka zo ka shiga sahu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan ku ji an tada sallah ku zo masallaci a nitse manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abinda ku samu da liman ku sallata abinda ya kuce muku kuma ku a ku cika da aka wannan umarnin shi amma mutum misali ya shigo liman na ruku'u yana tunani in ya ce sai ya ƙara zo sahu misali sai ka bara shiga ya samu wannan raka'a shi sallar shi tayi sallar shi tayi sai da ya rage ladan sallar wallahu a'lam na'am ya husa wallahi wannan duk kaga ya zo masallacin juma'a wa ya je karkashin bishiya ya zauna masallaci bai fita ba abin da yake gwada ma shine gaba ɗaya bai ma san me juma'ar ba eh yana gwada ma gaba ɗaya da ma'anar juma'ar da hadisan juma'ar da abin da ake samu a juma'ar duk bai san su ba ko kuma ya san su ba ruwan shi da su akwai wanda zaka zama yana ta sha'aninsa sai ayi ikamar juma'a sai ka gaishe ya taho da sauri sauri sarkin sallah eh a tsirin ba mu asa da sallah din nan na eh dirreshin sani ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukan so matafiya masallacin juma'a tun da safe tun da safe saboda sun san me ake samu wanda suka zo sun san ana yin duniya ne don lahira juma'a ai gara ba sa ce Allah madaukakin sarki yawa musulmi in ba dole ba ko larura musulmi ba zai wasa da ita ba sanan ka zo masallaci da wuri baka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daraja da irin ladan da wanda ya zo masallaci da wuri zai samu to har ma yake cewa karshe idan liman ya zo ya hau minbari mala'ikun da suke rubuta suna ma sai su nada takaddun su sai su zauna su ma saurari hudu ba to kai in ka zo wannan lokacin fa ba sunanka kuma dai baka ga malaika bare bayan juma'a ka ce mar ka zo kai ma ya rubuta ka hmm da haka duk kwadaitarwa ne na mutum ya dinga zuwa da wuri salama sai illa rura ta hana shi sannan kuskure ne mutum ya zo ya samu wannan damar ya zai zauna a ƙarƙashin bishiya abin da ya sa muke wannan ba ma tana cewa fa duk waɗannan dama da muke samu wata rana ba za mu samu ba idan mutum yana tuna cewa ba wannan dama ce mai yiwa gobe babu wata rana fa sallar nan za ka na masallaci za a kira ta amma ba za ka yi ba saboda kai za a wa ko shekarar jiya jiya nake cewa wani anan national mall an ajiye gawa za a yi a zahar na ce kaga ba Allah ne yanzu ana kira a zahar shi ba za a yi da shi shi jira yake a yi a zahar a za a yi mar sallah turan da zai same ka haka sai ka gane cewa lalle mai zuwa ya zauna a karkashin bishiya yawa kai shi wauta ba kyau duk dama da ka samu ta yadda za ka samu alheri ka yi domin rabo ne ba ka san yadda za ka same shi ba eh Allah shi yadda ga wani can bayansa wannan addu'a har ba za ka iya gama ba auke kuza da kuza ba sai ka tsaya a bakin kofa ka yi ba eh ai ba wai sai kana tafiya ba kuma ko a masallacin ka yi ma za a karba eh addu'a ce Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وفي أرض جاسنا كي تي أكو إنا كي إن شاء الله لا تسامو dai ma'anarsa shine Allah ya sanya maka haske ta ko ina a jikinka gabanka da bayanka samanka da kanka har cikin jinin jikinka Allah ya sanya haske na'am kai na ƙarshe ko na'am to wata gaba ce da mutane suke kuskure kuma ya kamata lalle a gyara domin a nan mutum yana iya wayan gari bai da sallah shine mutumin da ya zo ya samu liman yana ruku'u yana kokari ya same shi ayyuka guda biyu ne akwai kabbarar harama kuma akwai tsayuwa domin ta so ba ana yin ta ana tafiya ba ne da yawa za ka ga Allah isna yana Allah kuwa Allah kwashe zai tafi baka da sallah baka sallah don ka bar farilla da haka dole ne sai ka tsaya kikam ka ce Allahu akbar alabashi idan ma baka yi kabbarar tafiya ba ka tafi ba komai misali in baka yi kabbarar tafiya ba ita wannan ta kabbar har amma sai ka yi ta a tsaye ba wai kana yunkurin tafiya ba yawa don kabbar harama a tsaye ake yin ta sai mu kula Allah shi ya damu sallallahu nabi kari Allahumma salli ala Muhammad Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداءك اعداء الدين اللهم عليك بهم فانهم لا يؤذونك اللهم عليك بهم فانهم لا يؤذونك اللهم عليك بهم فانهم لا يؤذونك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين